إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yan waga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyas bin Abdullah yau muna ladi 27 ga wata na Shawwal hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da 30 ga wata na shidda shekara 2019 Allah mana mafaka yanwa kamar da yadda aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka amma lamba ta airtel lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum la la alhamdulillah alhamdulillah to bismillah
kallon mutumin da kake yi yaunin shi kuma yana matse maka wani in abu ne na mawa abu shi ma yana ka ce zo gaya maka eh
kamar yare ne za ka yi ka ji ya yi zama da shi
to yake na gane don mata shi lafiya.
to assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
Ana ta shi lafiya.
la la
Dangane da mai asali da Allah mutu rasuwa wani da za a yi yankin kai wanda ya ci yan mutum da da kirkir ko kuma a bari bari mutum da da ba.
daga mi da- waye Mata da ta rasu ana mutu a na gane eh
za a ciyar kenan kuma yan mutum da da ta kuma sannan kuma a ga ta istikara.
a rasuwa ya ya sallam ne da zarka shi ne zai mai da sujada ya kawo ta ko kuma kafin ya sallam da sujada zarki zai kawo ta a haka ji abinda nake tambaya ka ita wadda ta rasu ba ta lahiya ne azumin ya kare ko kuwa mutuwa ce ta fuja'a
ha ba ta da lahiya ne azumi ya zo har ta mutu koya ne akai Eh, kamar tana da juna biyu ne haka To.
azumi ya yi ya rike ka kuma ta sha wasu daga ciki to ta san ba ma ko nawa ne.
to
Eh, na gane to eh muna hata da yan wake nan eh, za- eh, eh, idan wanda ya kira zai kokarin kauda rediyo daga inda yake don aji abin da yake faɗi assalamu alaikum na'am kenan cikin dai me aka ce lambobin da aka bada su ne za a yi kira da su ko da mutum ta lamba ta daban wannan ce za a yi kira kansu assalamu alaikum assalamu assalamu alaikum wa alaikum salam ba ta wani barka da aiki alhamdulillah
da wata da eh sai dai sai da sai da kuri da saboda kamar yana ha
yawa tambayar ku malam kamar wai eh, wajen sallah da ake wasu gani wasu suna sallama eh, biyu wasu kuma suna hubu wasu kuma ɗaya suke kawai da aiki shi ne eh muke tambaya mu shi wai wanda ya kamata a yi kuma ya ne ya kamata mutum ya yi to
eh insha Allah to shikenan to na hata da yanwa kenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am bismillah eh magana mu to ko da ai tun da lambar ya ka bada mutum yayi wani rezon iya sake wani ganin matsala ta ɗan salula ta matsalar rezon kenan amma ka yi ta mukin ko ka yi ta yarsakin kuma kawai da radio a lokacin kira assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi lafiya lafiya alhamdulillah
ya karatu ka zo alhamdulillah wannan tambaya ce nake da ita.
to bismillah na sana sani
yawa wannan wai mutum yana iya auren kamar kuna yan uwa da kani
eh kuma ita waccan ita waccan wadda take zama kamar zama ya kana iya auren yadda
kenan ne suke ta ne suke ga kenan ɗaya ku zan ginga ko ku ku zan ginga ko a'a kamar kamar ita kamar ita da ita ni da ita muna yan uwa da kani ko kuma yadda shi na ce ma kenan ɗaya ku zan ginga ko ɗaya ɗaya nuke ɗaya maza maza haka ne ne suke ga kenan ɗaya ku zan ginga na gane eh eh na gane to oh, eh.
shikenan shikenan alhamdulillah to eh muna fata dai kenan yan uwa za a yi kokarin kawo da rediyo a lokacin kira saboda kyakkyawan jin abin da ake faɗi da kuma assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Na kwanan kuma.
lafiya alhamdulillah
Malam kaman wai in kana sallar dare ne kana iya roƙon Allah ta yi sujada.
addu'a su- a sujada
Eh, eh to na gane ah, to sai an yi.
na jira to ina ga yan wani ya kamata an karanta abin da aka aiko illa zan fara da wani wanda waya ce mun ban Allah ya mun waya akan sai an kullum muna magana waya su message yayi waya mutum kai minti yayi magana akan tambayar mace ce take cikin takaba tana cikin takaba kuma aka rike ta a likita to wai azumin da bata yi ba wannan na likita za ta ciyar da miskini wani abinci ko muddi a da na fahimci tambayar an uwa maganar ciyar don ta yi eh, ta sha azumi ba maganar don mutum ya sha azumi kurin ya ciyar da miskini ko ya ba da muddi ko ya ce kono ba haka ba ne inda ake ɗorawa mutum ba da muddi inda ya tabbata inda azumin ne ya zamanto in ma samsam azumin ba iyawa kwata-kwata in ma tsuha ne ya kai shi tsuha ko kuwa rashin lahiya ta kai gaya wadda ba su irin misali masu cuta ta diabetes ta ta cuta sukari wanda ta kai gaya azumin bai yiwa gare su wanda ko suke da cuta ta idisar ta cuta suke ta stoma ya zamanto azumin sam ba zai yi ba gare su sam a rayuwarsu to irin masu wannan cuta su ne ake cewa su kwambacin azumi hisu ciyar da abinci kowane azumi fala guda ta abinci ba ɗanyen abinci ba kamar tun hudu guda ɗanyi a abinci da yi kowane azumi fala guda ta abinci abinci zama guda haka za a ƙila ga azumin da ake binci sai ya bada ko ya bari ya azumi ya ƙare gaba ɗaya ya bada ko kullum ya bada shi dai abin da ke kashi kowane azumi kambacin ciyar da miskini guda wannan wanda azumin sam sam bai wa gare shi ko kuwa wadda take da ciki ne ba ta iyawa wannan suna cikin wannan layi amma rashin lahiya ce baka lahiya ka yi sha azumi babu wani muddi da zaka bada ko falakin abinci kurin Allah ce ka ajje man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyam ukhra in dai baka lahiya kurin ajiyewa zaka yi wasu kwanaki daban in ka warke kurin he ka rama azumin shi kadai ba magana ce da miskini kina wannan kurin za ta bari ta rama azumi babu wani abu da aka ɗora mata na ce da miskini dan ta ajiye azumi ba ta lahiya wannan ina ga duk dalilin da yake aka ajiye azumi in dai ba abin da kullum bane ba kurin azumi za a je irin na bulaguro ne kurin in ka zo daga baya ka rama ba ce da miskini ko ɗaya wannan shine sai na ga tambaye shi ta biyu ya yi magana akan an ce wanda za shi haji sai ya yi sadaka To, an uwa sadaka abu ne mai kyau, alkhairi ce ba ta da lokaci amma. Kullum sadaka abu ne mai kyau, amma a gama a rataya zuwan haji da sadaka ina ma a wasu wurin al'adun muhammad biki ake rana kaza wanda take sadaka ta zuwa haji kowa ya zo abin kaman biki ma wanda ta kana ta wanda ta kana ta a yi biki a mace zaman bikin sadaka a takaice babu shari'a ba ta taba gama ba magana zuwa haji da wata sadaka ta musamman ta zuwa haji sadaka aikin alkhairi ne amma a cikin ayyuka na haji ba magana yin sadaka ta zuwa aikin haji gaskiyar magana duk da sun haɗe kun a nasi na shari'a na ƙa'ida aikin haji ba dukkan babin haji da sunnoni da farallan shi sunnoni mustahabban shi ba in zaga magana sadaka kenan kurin mutum yin sadaka ne ya sadaka shi amma a ɗora maka wata sadaka ta musamman don zaka ta haji gaskiya bai cikin abin da shari'a ta ɗorawa mai zuwa aikin haji na wata an gani sai maganar mutum ne kana jin yaunin shi kuma iya ma tonaro kuma asirinka bai boyewa to uwa kamar da haka gano mutum iya ma tonan asiri iya ma cin mutunci to ai kenan asirinka ya kawasa gaya mishi ya ka yanke gaya mai sirrinka amma bai hana a yi gaisuwa an gama a gaisa amma wani abu ne na mu'amala kai da shi za ka kauce ya mutum mai shari ma ya kauce mishi amma wannan bai sa ku yi gaba za a yi mu'amala amma tun da ka san halin shi ga abin da yake maka ya ka janye wajen mu'amala da shi da don guje ma sharrin shi sai maganar istihara ana addu'ar istihara a cikin tahiya ko bayan sallama wani abu ne malamai magabata suna da saɓani akan wannan magana illa zahirin magana nasin hadisin ce bayan ya magana ta summa ya kula kaza bayan kai sallah ka abi magana mai zama zahiri bayan kai sallama za ka yi wani addu'a ta istikhara kai sallah ka raka abi ka kare dan ta kai bayan raka abi to duk da wayin kayan sallama ba a ta abin ya baci amma abin da yi zaman to bayan sallamar wannan wallahu a'lam akan jawabi da na bada sai magana sallama yakan ga wasu yi uku wasu yi biyu wasu yi ɗaya haka ne ita magana ta sallama biyu ɗaya kowace ta tabbata nasu ya hadisi sun tabbata kanta wadda da nasin hadisi yake da rauni hadisin hassan an samura hadisin yana da rauni akwai ruwa ta hassan an samura din daga ta ce ta zo to na a wajen malaman hadisi wanda ya ka sallama uku bai shi da inganci ne bangaren ruwaya a wajen malaman hadisi kinan shi ingancin yasa kenan wasu ba su ɗaukan shi akan haka abin da ya taɓa sallama ta ɓangare biyu sallama biyu ita ma lafazi daban-daban kenan ita ma na sallama mai bayani cikin da muka karatun sallah sallama wata tabbata a sunna sallama lafazi iri hudu kuma a hali biyu ya ne halin harko inda ake sallama biyu ita ke da lafazi iri uku duk wanda kai suna kai kuma ya tabbata lafazi mahi tsawo wanda a cikin guda uku za ka juya damaka ko ki juya damaki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na harko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a juya hagu assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan lafazin harko na sallama ya tabbata a sunna lafazi na biyu a juya dama a ci assalamu alaikum wa rahmatullah kuma a juya hakum a ci assalamu alaikum wa rahmatullah iri biyu na uku a juya dama a ci assalamu alaikum wa rahmatullah ha a juya hakum a ci assalamu alaikum wannan shine uku a sallama biyu he lafazi mai sallama guda a hali guda wanda kurin za a fara da alƙibla assalamu alaikum a ida kum a hannun dama sallama guda duka wannan sun tabbata a sunna amma lafa sallama uku ce ba ta da inganci tabbatacce wanda tabbata a sunna wallawa ala sai arman niyas suke cewa wadda kuke ɗiyan maza biyu ko mata biyu ɗanwa da ɗan ƙane kenan da diyar kusin kinka to yarwa wannan azumunci diyarka ce za a ce wani diyata ce dan diya yarwa ta ce wani muke maza biyu ko diyan mata biyu diyata ce haka azumunci amma bangaren arme halaka ne ka arme ta shari'a ta ba da dama ka arme ta ɗan uwa a ba ka ce mutum gama wani abu ne bambaran kwai ba wani bambaran kwai halaka ne kuma gangariya zan ba ku misali aikace na kuma kowa sani illa bai san mai alaka ba sai da na ali radiyallahu anhu da shi da fatima radiyallahu anha fatima diya take ga alkai tsaye ta zumunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali ɗaya maza biyu suke ciki guda da ali da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya maza biyu suke kiran fatima diya take ga ali amma kuma ya arme ta shine hujja hujja abu aikace zaga mu kusa da ali da fatima fatima diya take ga ali yayi dan wanci shi amma kuma ya arme ta dan Allah bai hana ba a shari'a ta ba dama kiran wani shi ka ba ayi to ba shi diya wani bai gane misali ba ce to sayyidina ali da fatima diya take ga ga da annabi annabi kusan ki ali ne ɗaya maza biyu suke ga sayyidina ali shine kuma a takaice assalamu alaikum ba shi ba da kyau na'am a ya ya mutsa tsa miji ya ce mata ta kwashi kanta komi to to naji muna sai mai maganar eh, addu'a a cikin na ga mai yake ce a sujada ne to shi dai addu'a yana gan haka ne tambayar addu'a an shar'anta an ba da dama ka yi addu'a a cikin sujada ba san ba tambayar ko aski haka ne na ga wannan iya iya ƙara kira kan maganar assalamu alaikum wa alaikum salam na'am to bismillah Allah sana sani
yawa kamar wani mutum yana lokacin azumi kuma yana bin aiki mai wahala wai yana da damar da zai hada azumi daga baya rama ya aikin shi ko ba bai ba
kaman kaman yaya
kamar aiki da kuke ya ga wanda shi aikin kawai ba a tashi ko wuni ne za a yi aiki to kuma saboda wuya azumi kana iya ajiyewa daga baya ka rama ko ba
to na gane assalamu alaikum assalamu alaikum la ya la
Ana tambaya tambaya ce gare mu to bismillah Allah sana sani
da wannan mata mata- mata ce ne mata ce gare mu to ta yi ta yi hushi kuma muka je muka je muka je kawai suka yi to daga ba ma har a wani ta ta yi ce kawai ta tattara ta koma yasa suka yi kawai dan uwan su suka ce kawai ba ta koma yanzu zana yani ne yani ne zan yi
to Allah warware shi ke na ji da ke assalamu alaikum Assala- assalamu alaikum
Salamanin tambar to bismillah
Wasu mutum aka wuce tsaka ta sallar azumi zai yi da halin da zai yi.
eh Daga baya na iya yi gogon.
to na ji shi kenan na gane to eh mai maganar cewa kwashe kayanki ta gida kuma ta gidanku kuma allah mana zaɓi wa duk wannan iya daga cikin kinaya wani iya mijinki iya sanki tabbas kwane-kwane ne yake shi bai ce ba ya saki shi bai ce ba bai so kwane-kwane ne yake da bai san saki ne gaskiyar magana wadda gashin wannan kalmomi ka san inda mai saki ne idan kun a shikun sakin furta ya hoto iya san mata shi kurin ɓacin rai ne ya kawo yake mata kalmomi shi ma ɓata mata rai a cikin wannan kalma yar uwa ba malamin da zai ce miki da ya ce kaza ta yi gidanku kwashe kayanki duka a musulunci ba sake bane ba sai an mai tambaya me kake nihi da kace ta gidanku kwashe kayanki sai mijin ya lafazin saki yake zama saki duk wata kwane-kwane alamun zabi to wabe alamun zabi wabe sama alamun zama alheri duk wannan kwane-kwane ne babu shashi kinaya batta zama saki sai mijin a tsaye da shi za a tambaye shi da kai wannan kalmomin kwashe kayanki ta gidanku kaza lamun zabi me kake nihi bawan Allah a lokacin zai hurta abin da yake nihi kuma za dole a yi aiki da abin da ya hudi ba bane wani wani zai mai fasara ba haka ne luwa alaikum salam halo to
yanzu mutum yana iya rikon baki rana da ake gobe sallah idan an hau idi ya yi sallah an kuma ba hau ba idi ya yi azumi
wannan shi mene bayan an taɓa rike baki dama dama ana gobe idi dama ba sallah bace ba azumi ake ba mun gane ba in ana gobe idi ai cikin azumi ne ko
ai to ne ko me ka dama ba dama baki a rike ki ana azumi mun gane abin da kin a yi wani ana tunanin sallah za a yi gobe iyo ana ta ke- kenan kina nin da ya rike baki na sallah kin ko bara bara ana ba kam ranar sallah ranar sallah na gane shikenan na'am sai an ida an watsa ida abin da wannan kayan nan ka abin ya cakule sai mai maganar iya aikin wahala a cikin azumi ya ajiye azumi saboda aikin wahala da yake abinda za ka yi aikin na wahala za ka ajiye ka yi azumi azumi in ya ƙare sai ka koma aikinka na wahala dalilin aiki dan uwa ba ɗauke ma azumi ka sake aiki kullum shi musulmi akwai aikin da ya halitta gare shi akwai wanda bai halitta ba da aikin da zai ci karo da ibadarka ya kauce mishi kai musulmi ne a watan ramadan kana da azumin ramadan ya ka ɗauki kwanje ko ka bar aikin a watan azumi ko ka daure ka yi azuminka cikin wahala amma gaskiya ban san hujja ba da za a dogara a kanta a ina ga wata shekara haka aka yi a tunis tsohon shugaban su wancan burgi ba wanda ya rushe ƙasa wajen addini ya kai da lalaci ya so ganin ya lissahi a cikin zahi da ake- ake azumi bai ce ba ba production ba production ta ƙasa kenan intaji na ƙasa babu tattalin arziki iya ƙasa a cikin azumi ya lura aiki bai ta iya tattalin arziki iya raguwa sai ce ya kamata a ɗauki azumi na ramadan a kai shi cikin sanyi sai wani magana da aka ce sau akwai wahala ba- mutane ba su iya ba su iya aikin kirki sai ya nemi a mai da ramadan tana da ruruwa ta aiki a mai da- a mai da ramadan lokacin sanyi to ganin a wancan zamani kawai ko yanzu an samu irin miyagun malamai a sami miyagun malamai yan ash- yan aka ce yan ashamiya yan su cika aljihunsu su cika marasa da kuɗi kurin ba ruwansa da addinin Allah kamar da ku- kullum akwai su nan, kullum akwai su ɗan kurin su duniya suka gaba kurin kurin a tara kuɗi a samu duniya suka sa ba ruwansu ko abin kafirci za su sa hannu kan shi kuma za su yi da shi sai su- ya kira malamai na ƙasa ya ce iya so a ba shi fatawar haka a halitta mishi wannan abin a gaya talakawa halittin yin hakan ajiye azumi cikin zahi kuma daga baya a zo a rama azumi daga baya jin haka duk ƙasa aka yada duk wata kusa sosiyal duk wata kusa sosiyal ta ma'aikata na kwa- na ina ne duka furkata al'umma bangaren al'umma aka yi taro a hilin balu babba na ƙasar to shi malamin Allah sa an can zamani shugaban ƙasar mufti shugaban fatawa ta ƙasar malami mai tsoron Allah ba yan tamore bane ba to ya san idan ya ce bai yarda ba za a nemo wani mugun malami a cikin ƙasar mugun malami za a nemo a sa a wajen shi ya ba da fatawa halitta ya kyale kamar ya yarda he da aka zo aka taru a hilin balo kusan kwatunis da suke zafin balo ƙata hilin balo kowa ya zo shugaban ƙasa ya zo ya yi bayani ya yi bayanin muhimmancin tattalin arziki kaza kaza kaza don haka yanzu malam zai ba ku fatawar ta halitta ajiye azumi a wannan wata a kan cikin sanyi da ya ƙare bayani malam ya hau إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا تندي ما نتأمى بعد يتي صدق الله قال الله تبارك وتعالى كتب كتب شهر رمضان الذي انزل فيه القران زوا قشي دي يجا ايه ta qur'ani wannan shahrul ramadan allazi unzila fil qur'an na kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dai yace Allah yayi gaskiya wanda cewa watan ramadan shine Allah ya farata muku azumi kuma Allah ya dora muku wannan azumin kamar yadda ya dora ma sauran al'ummomi dan haka ce Allah ya gaskiya ce wa kadzaba ra'isud daula shugaban ƙasa yayi ƙarya ƙarya ce a canza azumi daga ramadan a kai shi wani wata ƙarya ce habba ciwo aka damɓe kayan wasa da suka cakume shi a nan dai aka watse daga yin balo shi dai malam ya faɗi gaskiya ya kubutar da addinin ana da bayan Allah aka riye shi dai mami da bakin ta dai a kashe shi an sa shi wuta ko aljanna ƙarshe dai aka hudda shi daga cikin shugabancin dama ya sani amma ya tsaya ya faɗi gaskiyar magana dan wa a takaice babu wata hujja da za a kawo maka a halitta maka aji azumi don aji kwadago ka aji kwadagonka a watan azumi ka yi tattalin ramadan kinka in ya kare ka cika kwadagon ga korin gaskiya mun da ban sani kenan Allah wala sai mai maganar matar shi ce ta yi hushi ya buga ya buga ta ce ba ta zauwa alwalinta ya ce ta zo dangi suka ce a'a ba ta zawa sun ba ta goyon baya ba ta zawa to dan uwa wannan dai daga jin wannan bayanin mai wannan bayanin ba za ka ce bai sake ta da inda mai sake ne da kai labari kenan iya son matar shi ta komo tun da kasa matarka ta komo ya kai haƙuri ya kai haƙuri ka sake koma ka ba abin a hankali wani abin zan gama kenan to ya za ka yi mace bata zuwa a yau ya ce bata zuwa ta zamana daga hushi kenan ba ta son zama da kai ne gaskiyar magana ilimin tambaye ba tambaye sa bai san fatawar ka sake ta amma abin za ka ƙara ya ka je to wahi kuma ka ce ka gaya ma alwalinta ma to dan wa kurin ka yi haƙuri ka bari abin an kwambi iya ta huce ka koma shi ne ku amsa zan ba ka wancan shawara ta zan ba ka an kwambi ka yi haƙuri kakka yi gaggawa yanke ta ka yi haƙuri ka bar su ta huce an kwambi an huce ko ka samu nono ka sa ana jin wani shega tora Allah ke Allah baka warwara Allah baka mota mai maganar zakakono zakakono wanda ba shi da halinta a ran sallah ta azumi gaskiyar magana a yan wanda lamarin yake ciki sallah azumi in ta zo mutane kala biyu ne akwai wanda aka dora mai hudu zakka kama yanzu an dora ma masu kudi hudu zakka su kuma talakawa su amsa shi ma a ran sallah azumi idan aka waye gari baka da halin na hudda zakatul fitr to a ran nan kai mai ci ne baka ci wanda aka dorawa kinan ko ka samu daga baya Allah bai dora maka ba ba ramota Allah bai dora maka abin da baka da shi ko ka samu daga baya ba ba banka bashi ba banka bashin ta wanda yake da halin hudda bi hudda ba shine ake bin bashin ta gaskiya magana kenan wa alaikum salam
wala an ta kira la ya lau na ta wa kuma to an karin bayani mutum ya shawo kudi kai kai kai da wata saki wasawa ina so a ja masa hankali da Allah a dan masa gaskiya kadan da Allah da za su hankara Allah
da ke
kuma wata ba ta tafi na'am kamar kun kwari ya wata cikin abinci ana iya ta abinci ko kuma yanzu da abinci da ba da da da shi ko ba da ku
to
assalamu alaikum wa alaikum salam to eh shi dangane da akwai mai maganar eh assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
malam ya kuka
ha
yawa malam tambaya shi gare to
eh kamar wai ran sallah kama magidanci ne da shi da matar shi da biye shi to wani hudda zakan kono kawai sai mai ya hudda kawai na biye shi da matar shi shi ne nake son tsarin bayani
ya ya huda ya ajiye mace bai bada ba
a huddawa na yi da na hudda sai na ba da na kiyasa na matata ni na mai iya ji ba hudda nawa ba
to tunda kana da hali yanzu ma ka huda ka bada
na babu ne na gode kuma tambaya ta fi mana na'am
a ƙara waye ma mutane kai a saman kan sallah ta gauga da mutane
eh to ta alaikum salam to eh mai maganar rike baki a sallah yan uwa idan ana cikin ramadan azumi ake idan an ji labarin wata a ajiye azumi ba ji labarin wata ba kurin azumi zai ba rike baki kun azumi zai gobe kuma illa kuma idan labarin wata ya zo da rana ko da sahi shikenan ya ajiye ba rike baki bane baki a azumi za a ci gaba da ta rike baki inda ake ganin hari neman dubon hari a ka ajiye ka ajiye ramadan ne ban sani ba amma a ramadan ba shagan azumi kullum za he in ya bayan sallah ta tawon assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
wanda ba kari mana sanu ga alhamdulillah
malam tambaya na'am ha sai mai magana na shaha furodi to dan wa dai ka san abiya nisa ka ga mace mijinta ko ba furodi ba ko man kamshi ne ko turare ce shi bai so ce kin sa bale furodi na ɗaya ga tsinuwa da ya sa ta cikin tsuna ka tsine masu canza halittar Allah Allah bai tsine ma masu masu canza halittar Allah ki sa ga kina tsinuwa ta kina cikin tsinuwa kuma ga sabawa miji abin ya mata yawa abin ya waya abin ya lalace kai ga yau ga mutum da matar shi wa irin wannan abin ba ma abin abin banza kun hai to Allah ya baka mahuta ita kuma Allah sa ta fahimci hadarin da take ciki na tsinuwa tsinuwar Allah kuma da hadarin kin biyayya ga wanda yake mahi girman haƙƙi akan ta mijinta Allah sa ta gane assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina kwana.
la la
Mana tambaya gare ni.
na'am bismillah Mustafa na fi wajen goma sha biyu nan na inda ake saka nafila.
eh
Na ce to yanzu dan kaman ba da yanzu ba barciya kwanci ka. Kaman harka addinin da za a yi kata aka. In lokacin da aka yayi ya mutu ya kamata. ya yi.
ya
In lokacin da aka yayi kan kuma kai ba na kan na asar ke. Ai eh ba a zuwa a gida ke ko.
eh Wai kan ba kai wani kwana kwanci ka da asar lokacin da asar yayi ya kamata ku yi.
To, to me maganar ƙwari ya haɗa abinci, ci za ka ɗan wani a ƙwari ban san ba ƙwari wanda za a ce a matsayin shari'a a ce in ya haɗa iya matsayin najasa ne abu ya lalace a shar'ance. To shi wani ɓangaren likita ni ba likita ba likita zai ga maka ƙwari kaza akwai mai malati akwai mai cuta kaza in aka sha ruwan guba za a halaka wannan kaga kenan aikin likita ne ya san irin wanda yake da guba ko mara guba ko kuwa ba ma likita kurin kai kana kyamar abu kaza ya faɗa sun fakin kesu faɗa cikin ana abu kaga ba a ce ya kai tsaye mai zama haram amma akwai kyama kenan haka ta kuda da an halitta a sa wancan abun shi dai a takaice a shari'anci dai bin san ba kwarin za a ce in haɗa ruwa lalace gaskiya wannan kuma kana kyaman ka sha kuran assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam Na kwana.
lafiya alhamdulillah
Malam wai kamar sallar dare sai da kamar wani lokaci ne ya kamata a wara.
to sallar dare Eh kuma yayi magana su da nan ayi addu'a ciki ta sallar dare.
eh ya sujada Kuma ana iya eh ana iya yin addu'a cikin su da To, na gane. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum malam.
Na'am, Ina kwanan ku?
lafiya alhamdulillah.
An tashi lafiya ko malam muna da tambaya.
Na'am,
Azumi ne ake bi na tun labarin. Kuma in zan yi na wuce gudu ko kuma kawai haka zan yi shi.
to,
Wallahi ina gaida ku malam.
to, assalamu alaikum. To, a takaice dai mai magana nafila goma sha biyu barci ya ɗauke ta kahin ma'ana ba- bayan azur ba ta yi ba. to ‘yar uwa shi da musan da na fila mustahabi ce ba dole ba ce in kina nihin ki riski abin da ya huce ki to an kin yi barci la'asar ta yi kuma ai akwai nafila sunna ta tabbatar da nafila raka hudu ka hilla asar yake yi ta annan sallam iya tafi malla mur'an salla qabl asar arba'an Allah ya jikan Allah ya rahama ga mutumin da ya salla raka hudu ka hilla asar kenan yake raka hudu ka hilla asar kin kin take gurin hadda kari wallahi alam sai mai maganar nafilar dare daga ina take farawa nafilar dare daga bayan isha duk abin da aka yi bayan sallar isha sunan shi qiyamul layl nafilar dare ce kuma maganar sujada addu'a sujada ko dare ko rana a farilla ko nafila an shar'anta an baka dama an baki damar yin sujada a roƙi Allah a yi addu'a a cikin sujada abinda ake so a wajen Allah a roƙa a cikin sujada wuri ne mai istijabar addu'a amsa addu'a assalamu alaikum lafiya assalamu alaikum to wannan shine sai mai maganar azumi ake binta na bara sai ta ba da yanwa maganar muddi akwai cikin magabata masu magana abinda ake cewa babu nasi wanda manzon Allah ya ɗora wa mutum hudda muddi don azumi ya shekara gaskiya abin da yake dai wajibi babba a kanki kirama azumin shine farilla an hanki saka ki kunki a safara ki roki Allah ga ta miki saka ki kunki jakai amma muddin bai tabbata ba dan ya shekara daga annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa alaikum salam na'am
amma muke wai mutum a lokaci da yana iya ma kan shi umara ya ma wani shi a ga zuwa daya
ko mara a takaice dan uwa to naji dai naji shikenan to sai sai sai da biyu to
eh mutum yana yi ma wani mafarki ma'ana in ya ga mutumin sun wani wanda ne ya ka ya bin ya tabbata
to shikenan na gane to dan uwa mas'ala ta umara shi abin da yake eh, jigon abu umara asali bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai a aikace yin umara sama da ɗaya a tahiya guda ba tare ba da ka huta daga cikin makka ka koma inda yake da miƙati akan haka kenan ba umara biyu kai kai kai kama wani iyawa abin da ya kawo haka akwai abin da ya shahara a makka zaka ga ana huta gungu gungu ana zuwa musul aisha aje mutum sai umara goma ma a makka guda sai so goma ne yama wannan yama wannan yama kanshi ya tayi tun abin ana yi amma asali inda mutum iya shoran larabci zai malaman harami suna ta bayanin suna ta bayanin abin hubbai shi cikin sunna ba abin da zai sunna ba kololuwa abin da aka samu aisha radiyallahu anha da aka zo aikin haji tare da annabi da matan shi ita an zo daidai a fara aiki masu masu umara sai jini zo mata a hanya ta fara kuka na damuwar matan shi sauran kishiyoyinta sun zo su yi umara sai haji ita bata samu damu umara ba ta manzo Allah ya ce mata ki yi duk abin da mai alhaji yake amma kake tawafi na Ka'aba kin Aisha bata samu damun umara ba aka huce arfa aka huce aikin haji wannan ta tada hankalinta annabi ya kwantar mata da hankali ya bata damar Abdurrahman ya dauke ta ta na'im su ta yi wannan wurin da ake cewa sai aisha yanzu su je su ta yi niyya ta umara ita ma ta yi umara an ce bayan wannan ba a taɓa samun ba wata ruwaya ita aishar ko wata cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samu ba ko wani sahabi ko wata sahabiya ba a taɓa samun wanda ya je umara daga cikin garin maka ya je umara da ba a taɓa samu ba a rubuce nake magana ba ba babu a ruwaya wadda ta kawo wani cikin magabata mata na salama ko ta aisha kin ko damar annabi dan bi ba ya huta daga maka ya je musulun aisha ya umara ya dawo babu shi inda misali mutum bulago ya sake kama shi ya tafi misali madina wajen miƙati wannan babu lai in zai dawo tahiyya ta biya yi amma ka je ka yi umara ka je ka dawo gaskiya ana yi ne amma ya saba sunna bai cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ba zan san hujjar da zan baka ba ta kai umara kama wani a wannan tahiyya wallahi a'lam sai magana kama wani muhulki eh muhulki kana iya muhulki ba ga wani ba kai kan gade shahe ka ya za ka iya sanin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana mulki iri uku ne akwai mulki daga Allah na bushara akwai mulki daga shirya da tada hankali akwai mulki abinda ranka ne ke sakawa ya yanzu zuciya ne to wani ya ware maka wannan mulkin kaza ne shine matsala akan samu wasu suna mulki fasara mulki zo da zo daidai katari ne babu katkan shi da abin da ke da alaka da gaibu shi yasa yan wa hanya muhimmiya mai sauki a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan mutum ya yi mulki na alheri mai daɗi ya tashi gaya masu yin shi balbalaki ya ce amma idan kai mugun mulki da tare ma hankali ya ce kaka gaya mu kowa ma bale ma fasara ya ce kun da ka harka ka yi ta'awuzi ka karanta a'uzu billahi min shaitanu jib tub ka towa ka yi tohi uku bangaren ka na hukum ya ce in ma mai bai cutar da kai kenan abin da ya lahiya in ka mulki ga wani abokinka nan abu marar daɗi ka gama gaya ka tare ma hankali kun ba gaya sai kun ka tare ma hankali ka kai mulkinka ka zo kun ka so ka tare ma hankali kun da ka halaka ka yi ta'awuzi ka karanta ta'awuzi a uzubillah mai shaitan jin ka yi tuhi uku bangan gana gum shi kenan annabi ce wannan shine abin da yahi ka zo ka tada mutum hankali da mulkinka to nashi ma an ce kai hudi in ka zo ka zo ka shiga na murar dadi ya gare ni ka zo ga mun ka tada mu hankali gaskiya tunda babu ka ta kanshi haka yana abin da yahi koran assalamu alaikum na'am eh
ake bi na shekara biyu
eh
mana rama tun bara ina in na tashi mudu guda zan fara koko kina ji na gaya miki abin da yake wajibi kan ki kurin ki rama azumin kurin shine faralla kanki gaskiya tunda kin rama kin- kin sabke kurin Hmm. assalamu alaikum
alaikum salam mama na'am
tambaya ta nake to bismillah
da wace ta kayan a ta da ikama ake yin ta ko sai an ta da ikama ake yin ta M- mice in kina ne duwal istifta duwa buɗe sallah sai an tada iqama an yi kabbarar sallah kahin a fara karatu ake duwal istifta in ita ke ne don kin ci da bai ji ba assalamu alaikum na'am in kina ne addu'a buɗe sallah ce ga da ake yin ta ina ga ɗan uwa lokacin namu ya zo ƙarshe duk da wani ɗan wani ƙashi zan ɗauke shi da assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Santa kokari malam.
yau sannin ku alhamdulillah Yawa muna da wata tambaya muna so dan kara mana bayani akan.
to ya ga lokacin namu ya ƙarshe bismillah
Yawa kamar wai wanga ita zakar koran da ake hudda akwai wanda ba shi da ita lokacin da ake hudda ta kuma sai bari sai da kaka lokacin da ya samu manomi ne kuma sai hudda. Ya halatta ko ka- kawai in dai baka da lokacin da ta zo zaka hudda kawai to kawai da kawai shi ke yan- da kuma da yanzu na yi bayani kayan ka yi magana cewa wanda sallah ta zo ba shi da halin huddata ko ya samu daga baya ba abin shi ba shi ba ta haushi ba Eh, ba ba abin ka ba shi abin da baka to yan wa ana ga lokaci ya zo ƙarshe muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan daidai kin kuma kwarakwarai Allah gafarta mana Allahumma salli yan wa zancen karatuka da muke duka an koma na talata na bulugul maram haka na laraba na motsa ta imam malik haka tafsiri na juma'a duka an koma nan satin da ya gabata insha Allah Allah ba da ikon zuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت ولي ومولاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته